a yau asabar biyu ga watan safar shekara ta 1442 hijiriya wanda shi ne ya dace da 19 ga watan septemba shekara ta 2020 miladiya za mu ci gaba da karatunmu na sahih bukhari kitabu a tafsir babu tafsir suratul ma'ida wanda yau za mu tashi a ayan nan da Allah ce inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan har zuwa ƙarshe na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض المحاربة لله الكفر به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون قال حدثني سلمان قال حدثني سلمان أبو رجاء مولى أبي كلابة عن أبي كلابة أنه كان جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فذكر فذكروا وذكروا فقالوا وقالوا قد أقاد بها الخلفاء فالتفت إلى أبي كلابة وهو خلف ظهره فقال ما تقول يا عبد الله بن زيد أو ما تقول يا أبا كلابة يا أبا كلابة قلت ما علمت نفسا ألا قتله في الإسلام إلا رجل زنا بعد إحسان أو قتل نفسا بغير نفس أو حارب الله ورسوله فقال أنبسطني قال حدثنا أنس بكذا وكذا قلت إياي حدث أنس قال قدم موقت قدم قوم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلموه فقالوا قد استنقرنا هذه الأرض فقال هذه نعم لنا بترعى تخرج تخرج فاخرجوا فيها فاشربوا من ألبانها وأبوالها فخرجوا فيها فشربوا من أبوالها وألبانها واستحسوا واستحسوا ومالوا واستصحوا واستصحوا ومالوا على الراعي فقتلوه وأعترضوا النعمة فما فما يستبدأ من هؤلاء قتلوا النفس وحاربوا الله ورسوله وخوفوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقال سبحان الله فقلت تتهمني قال حدثنا بهذا أنس قال وقال يا أهل كذا إنكم لن إنكم لن تزالوا بخير ما أبقي هذا فيكم أو في أو مثل هذا
طيب wannan babi yana magana ne akan wato hukuncin al-muharaba idan an ce al-muharaba anwa ne nau'i nau'i ne ma'ana kamar ka ce wato fada da Allah yaƙar ubangiji tabaraka wa ta'ala duk da cewa Allah ya fi ƙarfin a yi fada da shi ko a yaƙe shi amma akwai bayan da suke ƙoƙartawa su ga sun yi fada da Allah ɗin tabaraka wa ta'ala abinda ake nufi zalunci da aikata abubuwan da Allah madaukakin sarki ya tsananta hukunci a kai cewa kar a yi to amma sai mutum sai ce sai ya din akwai tsoratar da mutane shi ma muharaba ne nau'i ne min anwa'il muharaba duk abin da mutum zai yi ya tsoratar da wasu musulmi ya firgita su saboda biyan wata bukata akan tsoratar da kai a gigita ka a firgita ka saboda ana so a dasa wani abu a sa ka kai wani abu idan a cikin zaman lafiya ne ba tare da ka tsorata ba wataƙila ana ga wannan abun an ce ka yi shi ba za ka yi ba to sai a yi abin da za a tsorata ka a gigita ka tun da ka shiga tsoro to duk abin da aka ce kuma ka yi bayan tsoron to za ka yi wannan hanya ce daga cikin hanyoyin da makiya Allah suke bi wajen siyasantar mutane ko shugabantar mutane mutum ya tsorata ka sai sa kai mai da'a to takhwifun nas bi ghairi haqqin shar'i tsoratar da mutane ba tare da haƙƙi na shari'a ba shi ma muharaba ne kuma za ku ji hukuncin muharaba din kamar yadda aya wato ta faɗa kullum shi ɗan adam da yake da zalunci abinda yake so shine ya ga shine a sama kamar aluja kullum yana sama bai yadda yana ƙasa ba kawai ya danne mutane sai abinda ya so za a yi ko da daɗi ko babu daɗi akwai wato akhdul mal shi ma muharaba ne karɓar dukiyar mutane karɓar dukiyar mutane ka iya cewa kwace akwai kuma wanda da kanka za ka ɗauka ka bayar ba wai kwace aka yi ma ba amma wasu hanyoyi ne za a bi kai da kanka za ka bayar kuma amma kudin zalunci ne kana so ko ba ka so ko ka yadda ko ba ka yadda ba a cikin albashinka za a cire maka shi ma muharaba ne akhdul mal bi ghairi tilan nafs karban dukiyar mutane ba da sun yadda ba yanzu akwai kudade na banza da ake cire wa mutane ai ko kana so ko baka so an ta zare ma kuɗi ba kai saka yi magana ba kuma ba kotun da zaka je akwai kuma yan fashi da makami su aka fi sani su aka fi zaga su aka fi cewa wato yan ta'adda ne amma akwai masu aikin ofis ɗin da ta'addancin su ya fi na yan fashi da makami haka ne akwai su suna nan dan fashi da makami wataƙila ya tsaya a hanya ne da bindiga ya rike tsoratar da kai dan yashe dan abin da kake da shi aljihu amma akwai wanda in ya maka fashin da makami har ka ƙare rayuwarka wallahi tallahi ya gigita ka ya karya ka suna nan suna karya mutane sai yanda suka ga dama duk yan fashi ne su ma ko da ko ba su tsaya a bakin titi suka rike bindiga ba kwarai kuwa mai biro ba yi ƙasa ko gari ko al'umma kwarai kuwa yanzu in ya ɗauki wani abin idan ya ɗauka in ya yi fashin kowa sai ya ji jiki kowa sai ya ji jiki akwai fashin da in ya yi shi kowa kai yaro jariri da yake cikin cikin wasu sai ya ji jiki ba sai na muku fashin baki ba yawwa suna nan yan fashi da makami suna ja suna tafiya layinsu yana ta tafiya amma ana ta bata lokaci ne akan na bakin titi akwai na ofisoshi sun samu dama suna tatse mutane suna abin da suka ga dama gani suke duniya za ta tabbata shi ma muharaba ne haka malamai suka ce akhdul mal akwai kisan kai qatlun nafs kashe mutane shi ma muharaba ne na'am wannan zahiri ne a ɗauki makami a harbe wani ko a yanka wani ko a yi kaza da sauransu to akwai wanda shi ba kisan yake yi ba shi zai sa a yi kisan yana kwance a gida kawai umarni zai bayar a ta kashe mutane saboda suna da wata manufa akan kashe mutanen wataƙila sun karɓo kwangila ne a kashe mutane wataƙila suna so su shimfiɗa wani abu ne na biyan bukatarsu su dole sai sun kashe mutane akwai waɗanda kuma kunci ne za su jefa mutane dole ma su yi ta mutuwa yin watar da mutane a talautar da mutane a sa su wani yanayin da ransu zai ta fita suna ji suna gani shi ma muharaba ne don biyan bukata duk inda kaga ana faɗace-faɗace ana zubar da jini ana kashe mutane ana kaza muharaba sunansa fada da Allah yaƙar Allah ko yaɗa barna a bayan ƙasa to kar ku ɗauka fa masu bindigan nan da suke zuwa suke mubasharar aiki na kashe mutanen waɗannan su ɗin su ne suke wannan abu a akwai masu sa su bayan da za a yi haka kawai 'yan ta'adda su zo su yi ta ta'addanci suna kashe mutane su a karan kansu a dole akwai manyansu sawa ake a yi saboda a samu wata biyan bukata ko 'yan fashe da mukami amin da kuke gani akwai shugabanninsu akwai masu musu odar bindigogi da kawo musu kayan jami'an tsaro su suna kwanci a gida ko 'yan kidnappers nan da kuke ji ana faɗa su kawai tsagerancin ne da rashin tsoron ɗaukan bindigar amma akwai waɗanda suke nuna musu wanda za su kama kuma akwai waɗanda iyayen gidansu ne in sun kamo sun samu miliyan kaza ba su kaɗai suke cin kuɗin ba akwai wasu suna gidajensu da suna shan ac suna hawa motoci masu tsada suna canja riguna su suke da babban percentage ɗin shi ma duk muharaba ne yaƙar allah ne da annabinsa sallallahu alaihi wa sallam akwai wanda yake yayi kisa ya karbi kuɗi shi ma muharaba ne akwai mai kisa kawai muharaba ne akwai mai karban kuɗi kawai muharaba ne to Allah tabaraka ta'ala ya ce innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu sakamakon waɗanda suke yakar Allah da manzon Allah Allah ya danganta muharabar a gare shi ne saboda ai bayansa ake yaƙa ai addininsa ake yaƙa ai umarninsa da ya ce a yi ne ai shi aka ƙi abi to sai ya danganta wannan kashe-kashen da zaluncin da ake yi ɗin kamar shi ake yi wa da annabinsa na'am? iya to wannan dil misalan ai asalin cin amana kenan asalin cin amana kenan wa yas'auna fil ardi fasadan kuma suna yada fasadi barna ta'adi a bayan ƙasa hukuncin waɗannan mutane Allah ya ce an yi kattalu in hukuma ta kama su a kashe su duk wanda aka ga yana da hannu a cikin muharaba kashe shi ake yi inda a ce ana aiki da shari'ar musulunci ko akwai gwamnati ta Allah wanda suke son a samar da gyara a cikin al'umma muharibi kashe shi ake yi in ji ƙur'ani au yusallabu ko a tsire shi tsirewa yadda ka san ana tsire tsire a soke shi a tsire shi haka ya kamata a yi masa don a nuna kuma a idan kowa ya gani a ce ai wannan muharibi ne ai hukuncinsa kenan au yunfa min al ko a kore su daga garin da suka yi jinaya din suka yi ta'adin kwata-kwata a haramta masa an kama shi ya yi muharaba a kano to sarki ko gwamna ko hukuma yin fomin al'ardi a ce har abada an hana ka zama a kano gaba daya ba kai ba zama a kano ka je ka canja gari au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfu min al ko a yayyanke hannayensu idan an kama su za mu buga misali akwai hadisin da malam ya karanta mana yanzu za mu fassara shi annabi ya aikata wannan ayan a yanke hannayensu in an samu hannun a datse shi warjuluhum da kafafuwan a datse kafar min khilaf a yanke hannun dama a gutsure kafar hagu mutum ya ta tafiya a haka da an gan shi an samu haribi ne ila kiyamin sa'a warai kuwa musulunci ya tare barna to amma ka san me ba a aiki ne ya da hukunci ba a yanzu in ka ga an maka hukunci to su ka taba amma wai abu abin da Allah ya ce kuma wai ana son wai a samu zaman lafiya yaya za ku ki ku bi dokar da Allah ya shimfiɗa wa bayinsa ne ya halicce su wanda shi ya fi sanin bayin nan da ya halitta shi ya fi kowa sanin su kuka ce ba za ku bi dokarsa ba kuka zo kuka kawo tsarin dan adam kuma ku ce za ku zauna lafiya kalla bai zai taɓa yiwuwa ba haka za a yi ta yi a ta fama a kawo wannan tunanin a yi a faɗi a kawo wannan tunanin a yi a faɗi a kawo wannan tunanin a yi a faɗi ita duniyar nan da kuke ganin ta barin gaya muku malam wato wasu tsiraru ne ba suke juya ta wasu tsiraru tsiraru ne waɗanda ba su kai sun kawo ba su suke juya ta abin da suka ga dama za a yi wannan duk wanda ya san me yake kaiwa ya komo a duniya ya sani kuma ba sa tabuwa ba sa tabuwa wani kwanan ne yake gaya mu akan kudade da ake ta bayarwa dinnan kudade kaza kaza sauransu masanin harkar kudi ne na ƙasa ya ce ai malam turawa suke ba da kudaden nan kawowa ake da sunan taimako amma duk biliyoyin kudin da aka karɓo su to akwai kuma takarda a gefe ta in mun ba ku kudi kuma to fa ga kaza za ku yi a ƙasar mu sani ko ka gane mutum ne zai baka kuɗi ba taimako kake nema ba to zai baka taimako amma kuma zai ce to sai an yi kaza a ƙasar kuma za a rinka kaza kuma ba za a yi kaza ba za a yi kaza ba za a yi kaza ba zai baka a banza ba sai ya kafa maka wasu sharuɗa yawwa aiki za ka yi masa kuma wannan aikin da zai favorin ɗinsa aƙidarsa manufarsa kuma dole sai ka ce to ba yadda za a zo a baka kuɗi haka kawai wai da sunan taimako turawa sun kama kuɗi ba tare da sun sa maka wani policy da za ka bi wanda zai cutar da kai cutar da al'ummarka ba shine ake ta ribibi ana cika fom za a karba suna bayarwa tabbas za su bayar amma ita kanta gwamnati ko ba shi ta je ta karbo ko kuɗin taimako ta je ta karbo to akwai fa takarda a tattare da kuɗin eh akwai lauje cikin nadi to yayin da kuka karba kuka karba kuka karba ba kun karba ba to kuma sai yanda suke so za ku gudanar da kasar duk wanda ya dauka ya baka ya shikenan ya gama da kai in kana son yanka rago ka ba shi dawa ka ba shi abinci ya biyo ka cap sai ka kame shi saboda kuna da raunin da ba za ku iya tsayawa da kanku ba ba za ku iya yin noma ba sai an ba ku kuɗi ba za ku iya yin kasuwanci ba sai an ba ku kuɗi ba za ku iya kaza ba sai an muku kaza haka ake yi to nan gaba wani abun jikokinmu ne da tattaɓa kunnenmu za su girbe shi akwai wasu ƙasashe da na musulunci ne ana ganin su sai a ce ai sun lalace ba musulunci gashi a tarihi gurin nan musulunci ne kaza kaza da sauransu ana ta kaza ana ta kaza ai sun dulmiya ne ai sun karɓo tsari a wajen turawa sun karɓi dukiya sun karɓi kuɗi sun karɓi kaza sun shigo da su cikin sha'aninsu su ƙasan nan ba ta isa ta yi wani tasarrufi ba sai ta tuntuɓi wannan ƙasashe da suka ba su taimako suka tallafa musu nan dai a ƙasa za a yi ta ihu ya ba a kaza ba a yi kaza ba ya ba a yi kaza ba a yi kaza ba sauransu in ka ji kuɗaɗen da turawan suke ba su wajen gudanar da ƙasar hankalinka ba zai ɗauka ba to yaya za a yi su je su karɓo kuɗin turawa suna gudanar da ƙasar su kuma su zo su yi wani tsarin da bature baya so to wannan shine sirrin abin to murkushe duniya suke yi sai yadda suka ga dama sun nuna mutane sun fi su wayo mu kuma Allah ya zuba mana arzikin amma cin arzikin ma ba ma iya ci sai mun nemi taimakonsu wani babban mutum yake gaya mu ya je amerika ya haɗu da waɗannan irin manya-manyan mutane suka ce ai ai ko afirka ai kawai dai allah dai ya kaddara kuna rayuwa ne afirka amma duk kasashen turawa ai suna bakin cikin afirka ga kasa ga arziki duk abin da ake nema na ci gaban duniya na arziki allah ya shuka shi a kasar wato a tsibirin na afirka amma kuma ba mutane ba mutane ba mutane masu tunani abinda suka dauke mu kamar dabbobi ne suka dauke mu su hada mu fada mai ta fada su su ɗebe dukiyar su ce mana ga yadda za mu yi a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza haka suke amma Allah ya zuba mana arziki kuma ya ba mu musulunci amma kuma suna ganin mu gidadawa da yanzu amerika za ta iya canjawa ta tashi daga tsibirinta na amerika ta dawo afirka da zama to da za ta yi saboda bala'in dukiya da arziki da yake yake tattare yanzu ko nan ƙasar nijar ɗin aka gaya muku arzikin da allah ya zuba a wannan ƙasar arziki da suke da shi a cikin ƙasa tonansa ake kurin turawa suke zuwa suna tona suna tafiya ko kasar bata isa ta bincika me ake tona ba ka je ka tambaya duk dan Nijar wayayye ya sani ɗiba kurin suke yi su ta fakejin suna fitar da shi kawai shekaru kuma aru aru ko gwamnati bata isa ta ta shiga wannan gurin da suke ɗiban arzikin ba ta bincika menene wallahi ba su isa ba kuna kwance ne kuna zaune akan arziki ba ku san yaya za ku yi ba duk wannan muharaba ne a yaƙi tunanin mutane a yaƙi addininsu a hana su sakat kuma daga baya su zo su kafa muku dokoki sai yadda suka yi da ku to Allah ya ce masu irin waɗannan ɗabi'u in akwai gwamnati ta musulunci aka kama su to ga hukuncinsu zalika lahum khizyun fid dunya Allah ya ce suna da wulakanta a duniya ولهم في الآخرة عذاب عظيم كما على هرا سنة عذاب mu ma nan Najeriya malam fa akwai arzikin yana nan azube sun faɗa cewa masanan duk inda kuka ga ana ta faɗa duk inda kuka ga ana ta faɗa a ƙasar nan to akwai arziki a wurin kuma ka fitar da wani guri guda ɗaya da kake ganin ana ta faɗa faɗan yaƙici yaƙici ne wai wuri ne a bushe a banza da zai taɓa yiwa ba gurin da ba komai ba ruwan su je su tada wani faɗa a wurin ba za su yi za su shuka wata tsiya dama a tarihi gurin ya zama yana guri ne na rikici so idan ana ta wannan rikicin su kuma za su yi amfani da wannan daman su ɗauki abin da za su ɗauka ko wannan ƙasar barna gabar ɗin nan da kake ga ana ta yaƙi ana ta faɗa dukiya ce ta fitar hankali a wannan dajin kuma akwai interest na ƙasashe da yawa akan wannan dukiyar da arziki abin da ka sani na waye sauransu akwai amma yanzu su suka fi kowa talauci talauci na fitar hankali so muharabar kala-kala ne akwai wacce ake yiwa daga sama a yaƙe mu a yaƙi addininmu a yaƙi tunaninmu a yaƙi kaza a juya akalar tafiyarmu ga baki ɗaya sai yadda aka ga dama za mu tafi sun yi dominatin komai sun rike shi a hannunsu ko ba ku da wani abu naku sai yadda aka ce ku yi kawai kaga rayuwa ce kawai kusan ka ce kamar slavery ne life kawai rayuwa ce irin ta bauta kawai bambancinmu kawai da rayuwar bayi a da da yanzu kawai kaɗan ne kawai saboda su za su ba da tsarin yadda za a rayu da sauransu yanzu kuɗaɗe da aka sassata mutane sun saci kuɗaɗe sun kai ƙasashen turawa sun ajiye gwamnati ta gane cewa wane-wane ya yi sata an gano ga kuɗaɗen nan a zube barkatai a bankunansu aika zuba fa su suke ta amfani kuɗi a banki ai ba ajiye shi ake ba kudi duk inda aka kai kudi a banki kana kaiwa a gaban kama wani zai dauka fitar da shi a jaya wata harka da shi to duk kudaden mun nan da ake diba ake sata ake kaiwa kasashen turawa su fa suna gina kasashen su suna juya kudin ha suna juya kudin kamar wani ne baka wasu kudi a hannunka masu yawa kana ta juyawa kai frontin sai a dauka kai ne da kake da kudin to bayan an gane cewa an saci kudin an kai musu to fa fita kudin nan kuma bala'i ne kafin su sake muku wannan kudin su ba ku dawo da shi su ba sun san na sata ne aka yi musu sun san na sata ne aka yi musu barayin nan za su je su sai gidaje a kasashen su sun sani masu sata dukiyar gwamnatin nan za su je su sai manya-manyan hotel har kasuwanni suke saya a kasashen su sun sani su biya su kudin kasa su biya su kudin haraji su biya su kudin kaza sannan su ɗebo madarar kudin su zuba a bankunan su bankunan su ta juya kudin sannan idan an zo za a karbi kudin kuma ba za su karbu ba dole sai an yi kashe mu raba in kuma za a bayar din sai kuma an gaya muku fa ga yanda za ku yi da kudin in kun karbo kudin ma an ce an dawo da kudin to su za su faɗi yanda za a kashe kudin akwai bauta da ta wuce wannan to haka ake tafiya haka polisin duniya yake akwai abin da kawai sai dai ka ji shi ba yadda za ka yi la'allaka bakhi'un nafsak sai ka ji kamar kamar ka kamar za ka mutu ne ma dan bakin ciki kuma haka yake kuma baka isa ka gyara shi ka canja shi ba eh a wani gurin kuma sun haramta money laundry amma kuma fa barayin kudin kuma can suke kaiwa eh tafka da warwara contradiction shi yasa wani ya ce ai babu mahaukaci ma irin wanda yake satan kudin kasar sai kai kasar turawa cikakken mahaukaci mara hankali ka je ka kai kudin da 'ya'yanka ma ba su isa su je su cire kudin ba ba su isa ba in suka fita sun fita in suka fita sun fita suna nan suna sayan gidaje sai mutum ya sayi gida ya shekara uku kudi bai je ba wani ne karamin mai kudi ne ma yake gaya mu shi gwanda ma wannan ma dan kasuwa ne ma za a ce yake ba labarai ya ce ai malam ina da gida australia ne na ce australia ya ce kwarai kuwa na ce duk shekara ke za a ce wala sai shekara biyar ma ni ban je ba gida na miliyoyin kuɗi to yaya gidan ke ce wallahi kawai masu gadi ne masu aiki ana ta kula da fulawowi ana ta bayan fulawa ana gyara shi ana wanke shi kuma kullum sai ya tura kuɗi amma yana gadara wani lokacin na hau jirgi zan je ƙasa kaza sai in dan tsaya ya je kwana shi kaɗai daga shi sai aljanu gidan a rufe wannan mai kudin halal ne ma kenan wallahu alam fa to wallahi barayin gwamnati malam wasu fa estate guda suke siya unguwa guda mutum ɗaya zai je sai ta gaba daya ka san estate ko to sai mutum ya je kudin ta a buga masa ita a dala gaba ɗaya biya kudin estate duka nasa ne kawai a nan kuma yana nan yana fama da yan uwansa talakawa suna kwana a cikin sauro suna kwana a cikin gidan ƙasa suna kwana a kaza suna kaza a kaza hasbunallahu wa ni'mal wakil ya Allah Allah ya mana afwa Imam Abu Hanifa a wato yayi bayani dangane da wannan harka ta muharaba din yace akwai dauri alkali yana da dama yayi alhabsu ya ɗaure mutum a rufe shi har zuwa wani lokaci sannan a cikin ayan nan an ce au au au inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqtalu au yusallabu au tuqatta aydihim au au kaza wannan au au din zabi ne aka ba wa shugaba ko ko ba zaɓi ba ne suka ce au ɗin nan littakhir shi shugaban yana da dama ai iya aikata ayyu khasratin sha kowane ɗabi'a ya ga dama a ciki zai iya yi kenan ko ya kisa an yi ƙattalu ko kuma ya tsire mutum ba kashe shi zai bai sa a soke shi a tsire shi sai ya mutu au tuqatta aydihim warjuluhum ko kuma in ya ga dama ce ba tsirewa zai yi ba a yanke hannu da kafafuwansu min khilaf au yunfaw min al-ard in ya ga dama ya kore su duk wannan shugaba jagora yana iya yin haka kamar yadda aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas ta hanyar Ali ibn Abi Talha kamar yadda Ibn Jarir ya rawaito a cikin tafsirinsa amma dole malamai suka ce dole sai an yi ɗaya dole sai an yi ɗaya sai an yi aiki da ɗaya ba za a ce an sarye da wani abu ba ko dai a yi kisan ko a yi tsiran ko a da sauransu imamu shafi'i ya ce akbarna ibrahim shine ibn abi yahya daga salih maulat tau'ama daga ibn abbas dangane da 'yan fashi su ma muharibin ne na yi muku magana a kai 'yan fashi da makami to shi kuma ya yi magana akan hukuncin dan fashi da makami a musulunci aka kama dan fashi da makami me fashi da makami ha me kuka fahimci fashi da makami masu tare hanya ko to wanda ya zo gidan wanda ya zo gidanka da makami fa shi ba dan fashi da makami ba to me kuka fahimci ma'anar makami abinda zai kashe mutum ko sai me yasa zaka bayar da wannan dukiyar ko tsoron mutuwa ko tsoron wahala to akwai makami na zamani fa ba sai bindiga ko wuka ko na abu ba mutumin da yake rike da kai yake rike da albashinka ko yake rike da aikinka ko yake rike da kaza in ba ka yi kaza ba zai maka kaza shi ma ai wannan makami ne a hannunsa da saboda makamin ai zai sarrafa ka ne ka yi yadda ake so ko mumtaz to shi ma wannan shi ba bindiga ya rike ba ba wuka ya rike ba ba kaza ba amma yana rike da mai makwarkwadan kanka sai yanda ya yi da kai to kaga zai iya karban dukiyarka ko kana so ko ba ka so shi ma dan fushi da makami ne saboda ya yi amfani da wannan dama da yake da shi a matsayin makami ne ya tirsasa ka mai makami ma ba tirsasa ka ke ka bayar ba to shi ma wannan a ofis ɗinsa ko saboda shugabantarka da yake yi shi ma yana da makami ne a hannunsa wanda dole kai mai da'a ku rinka fahimtar abubuwan a zamanance yauwa don kar aje a karkata a wani bangare a manta da wasu na gaya muku akwai wanda zai amfani da wannan biran wallahi kaga wannan biran bilal azimu ya fi mai bindiga ya fi mai bom fashin da zai maka da wannan biran bala'in da zai jefa ka da wannan biran wallahi ya fi mai bom ya fi mai bindiga ya fi mai waye da sauran yana zaune AC yana buga shi a gadon bayansa zai maka illa kana yalla bai kuma kana gaishe shi shi ma dan fashi da makami ne kwarai ko da gaske bal ma ka iya cewa shi yake ma haddasa mun fashi da makamin ya talauta mutane sun shiga talauci sun shiga daji sun rike bindiga da makami wallahi kwace sal a kwace abu yanzu a fili ake yin kwace wala waya nan ka rike kana tafiya ko a kasuwa ko wani abu wala wani zai iya biyo ka fat ya fizge ta kana kallon sa in ya ce wala kana biyu sai na farɗe ka sai Allah baka haƙuri kan gaba a fili ko jiya wani yake yake turo mu yanda aka ake kwaci a ƙasar nan malam mutum yana tafiya kawai yana tafiya malam mai mashin nan adidi sau kawai da ya ga wannan mata ne ma kawai kawai ya sauka kawai abu nan ciro makami dum da kanka za ka ɗauka ka bayar kawai sa a cikin babur ɗin sai burga ya tafiyarsa kawai a gaban kowa ana kallo a fili a nan wani dan waya zai gami ya ce matarsa aka yi wa a daidaita sahu ta hau ta biya kuɗin a daidaita sahu na aka kawo ta har ƙofar gida da yar jakarta a rataye da yar wayar ta ta ita ma da abin da ta taɓa taɓan waya dan a daidaita sahu ya gani ashe ɓarawo ne yana sauka tana ƙoƙarin buɗe ƙofa ya tsaya ya gaba kowa da rana fa karfe sha ɗaya karfe sha biyu ya zo ya bangaje ta fuske jakar ya jefa ta a daidai sahun sai ya tafiyarsa kawai ihu wayo wayo ina ya tafi to wannan incidences din suna faruwa da yawa a ko'ina akwai lungunan da za a yi maka kwace a yi ma da sauransu a riƙe wuƙa ce kawai za a riƙe wani ma in ya rena ka kawai ƙarfin jikinsa kawai zai ce kawo kawo kawai daga ganin zubinsa molin da Allah ya masa dole ka ɗauka ka bayar Allah ya wada afuwa imamu shafi'i yake cewa idan aka kama ɗan fashi kuttawar tari a matakin farko idan katalu wa aka zulmal shi a fahimta imamu shafi'i ga yadda ake raba hukunci idan aka kama ɗan fashi da makami ya yi kisan kai kuma ya karɓi dukiya to abu biyu za a yi mai na hukunci ya ce ƙutilu wa sulibu a kashe shi sannan a tsire shi ɗan fashi da makami ko da ya shiga gida ko ya tsare hanya ya kashe wani ko ya kisan kai kuma ya daɗa karɓan kuɗi bayan ya kai kashi kisan kai kuma ya karɓi kuɗi ta hukunci biyu ne da Allah ya ce an yi ƙattalu au yi sallabu imamu shafi ya ce addaduwa maimaituwan laifin ƙaruwar hukunci so tun da ya yi kisan kai to za a kashe shi ya kuma karɓi kuɗi to bayan an kashe shi kuma sai an ɗaga shi an tsire shi a gari kowa ya gan shi ɗaya kenan ya ce idan kuma aka samu ɗan fashi ya yi kisan kai bai karɓi kuɗi ba to sai a kashe shi kawai malam ka jefa hukuncin ɗan fashi fa kisa kat kawai a harbe shi kawai ko alƙali ya sa wuka a yanka shi tilas ko a rataye shi don a nuna maka illar fashi da makami amma yanzu wani yan fashi da makamin ba mamaki an gwarka ji an ce aiwa da wallahi fashi da makami yake an san shi wallahi ana ganinsa wani ma an ce wai an zo neman taimakon unguwa ma sai a je a ce ranka da dai muna neman tallafi kuma dan fashi ne da makami kuma an san shi ba ma wai shi kadai ba shi yara ne ma da shi ma turawa yake aje a fashin an sani amma tun da yana da kudi a hannunsa ba yanda za a yi da shi idan dan fashi ya karbi dukiya bai yi kisa ba to me hukuncinsa dukiya kawai ya karba bai kashe kowa ba kamar yadda da yawansu yanzu saka suke yi sai su karbi kudi ba za su kashe ka ba to su kuma imam shafi ya ce an kama su a gutsutsure hannayensu duka a yayyanke hannu ba da hannu ya je karba ba to a je a datse ko a sa inji ya gutsire hannun ko a sa gatari a sare hannun gobe ya je da tsare hanya yanzu da ana wannan da ba a samu sauki ba damun yanzu dan fashi ko barawo yana da wata alfarmar da za a abin nan amma ana wannan waɗannan tsinannun mutane yan human rights za su ce an taɓa hakkin ɗan adam amma shi fa shi fa shi fa da ya je ya karɓi dukiyar mutane to su kuma wannan human beings din they don't have any rights su da aka kwaci kudin su su they don't have rights amma shi da za a yi hukunci dama yan human rights in ka ji sun yi magana to za a yi hukunci ne amma ana kashe mutane ba magana human rights suna ta kashe mutane ba human rights in an kama wanda ya kisan kai za a dau mataki a kansa sai human rights sai su taso musamman in abun ya shafi na addini ko yan amnesty yan yan menene ake cewa wannan wannan unicef su ma su ma suna tsoma baki a cikin abubuwa na hukunce-hukunce kenan kaga zalunci ne kaga ya kamata a ce mutanen da ake kakkashe su a ƙauyuka aka hana su noma ake kashe su ake zubar da jininsu ya kamata yan human rights su fito su yi magana su ce fa ba su yadda ba ana keta alfarmar dan adam su je da dukiya da arziki su hana wannan abu amma ba za su yi ba sai an kama masu kisan za a dau mataki sai su ce a'a ba za a yi ba akwai human right to yahudanci ne kurin a ciki sun ɗauki musulmi suna musu aiki Allah ya sa su gane to akan samu wani lokacin tsoratar da mutane yan fashe sukan zo su tsoratar da mutane hayya hayya a hanya duk a firgita na taba zuwa wata tafiya na ga wani guri an yi fakin ɗin motoci mota ta fi ɗari nawa me ya faru aka ce ta aye an tsare hanya ne aye malam kowa a tsore yake tsorace yake wani ya taho da yar akuyarsa a cikin mota ya ce kai bari ya sake ta ya sake ta ta shiga daji to shi ma ta kansa yake sai ka tarar da mota 200 a babban titi kowa ya tsaya ya yi tagumi a yi an ji labarin akwai 'yan fashi ne a hanyar ta nas kaga anan gurin ba su kashe kowa ba su karbi kudin kowa ba amma dai an tsoratar da mutane sai a ɗebi awanni a ta waya sai jami'an tsaro sun zo sun yi gaba in su ma marasa tsoron ne in ba jami'an tsoro ba ne kasan akwai jami'an tsaro akwai kuma jami'an tsoro yawwa in jami'an tsoro ne to sun wace za su kai ai ba mu da mai wallahi oga ba mu da mai a mota sai ya koma to ya za a yi in an kama irin waɗannan nufu min al to sai a kore su haka imam shafi ya ce sai a kore su to kaga shi ya ya yi bayanin yadda za a kasa ta hukuncin aya na'am eh amma ba a kasar su ba a kore shi ga baki dai haka wasu suka fassara a neme shi a rasa kwata-kwata ko kuma a naffara shi a ce ya tafi idan ba a jin tsoron in ya koma inda ya je zai je ci gaba da wannan hukuncin ko kuma a ɗaure shi rai da rai sun yi magana akan kaifiyatu salb to idan an ce za a tsire shi ya za a yi a tsire shi wasu malaman suka ce kawai da ransa za a samu itace kawai da ransa a tsire shi a soke shi har sai ya mutu to in bai mutu ba fa an tsire shi yana ta gargar bai mutu ba suka ce yut'anu fi batnihi a soki a samu kibiya ko mashi ko wuka a soke cikinsa hatta ya muta har sai ya mutu wannan shine kaifiyatu salb aw yusallabu din da aka ce wasu malaman suka ce kamar imamu shafi'i yace la yuqtalu awwalan a fara kashe shi sannan kuma in musulmi ne sun mayu sallah alai a yi masa sallah sannan kuma sai kuma a daɗa tsire shi ka ji ba a kashe shi tun da dai yana la'ila illallah a zo a yi masa sallah haka yi adalcin islam a yi masa sallah sannan kuma za a yi hukuncin da Allah ya ce a kansa a ɗauke shi kuma a soke shi a tsire shi to idan an tsire shi kwana nawa sai ya yi kwana uku a fili tsuntsaye suna bin sa mutanen gari kowa ya zo ya gani ya ce ai wannan barawo ne ai ai wannan dan fashi ne ai wannan kaza kaza da sauransu salasatu ayyam sannan a a saukar da shi to da an saukar da shi za a binne shi suka ce a'a a samu wani wuri ko daji haka a saukar da shi sai ya riɓe ya fara zubar da ɗiwa idan ruwan jikinsa da tsiwarsa ta zube ta tsiyaye to sai a zo a tattara shi a sa a cikin ƙasa sai a binne shi haka suka ce diddidin a nuna ƙazantar mai ƙazantar irin wannan aiki na muharaba abu na ƙarshe ya kawo hadisi na Ali bin Abdullahi shine almadini daga Muhammad bin Abdullahi al-Ansari ɗaya daga cikin malaman imam bukhari ne amma nan biwa sai tsaye riwaya gare shi sai kuma ibn aun shine abdullahi ibn aun ibn artaban al-muzani al-basri sai ya ce haddathana suleiman har zuwa faɗinsa abu raja maula abi qilaba daga abi qilaba yace annahu kana jalisan khalfa umar bin abdul aziz abu kilaba ya ce wata rana yana zaune a bayan shugaba halifa umar ibn abdulaziz a wannan rana a wannan lokaci ya fito da gadon mulkinsa a cikin mutane ya ce kowa ya zo umar ibn abdulaziz ya kansa a kafa masa gadonsa na mulki na sarauta a cikin mutane sai ce kowa ya zo kowa ya zo dole yake da matsala ko yake abin da ya zo directly abi layi layi yana magana yana warware matsalolin mutane to shi wannan abu kilaba sai ce ni kuma sai na zauna ta bayansa fa zakaru wa zakaru suka ta tattaunawa akan abin da ake nufi da alƙasama umar ne ya nemi shawara wato irin rantsuwa da ake yi dangane da jini zubar da jini ko kisa haka da aka yi umar sai da ke neman shawararsu suka gaya masa faƙalu suka ce waƙalu kad aqadat bihal khulafa ai wasu halifofin kafin kai sun yi hukunci da wannan alkhulafa ana nufin halifofin da suka gabace shi wanda ba shi ba a wata riwaya aka ce kad qada biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qadat biha al-khulafa qablak فالتفت إلى أبي قلابة عمر ابن عبد العزيز رحمه الله سيجويا قرمنا أبو قلابة wa huwa khalfa dhahrihi a bayan sai yake faqala sai yace ma taqulu ya abdullahi bin zaid aw qala ma taqulu ya aba kilaba wannan shakka ne na mai riwaya sunansa ne dai duka gabaki daya me zaka ce na'am eh mana saboda ai yana gaba da shi a gaban sojoji yake gaya masa da gaban 'yan fadarsa da rundunarsa ga baki daya a sharaful arab manya-manyan laraba me za ka ce da a ce mutane hamsin za su shaida akan wani mutum mai aure ya yi zina a dimashq sun shaida amma ba su gani ba amma sun shaida mazinaci ne amma ba su gan shi ba za ka jefe shi ya ce a ya ce a ra'aita lau anna hamsina minhum shahidu ala rajulin bihims annahu sarak a kunta taqta'uhu wa lam yarahu to idan mutane hamsin a garin hims suka shaida wani yayi sata za ka yanke hannunsa amma ba su gani ba sun ce da yayi sata amma ba su gani ba ya ce a wai nan abin da ake so a nuna mana adalci musulunci duk wannan yawan mutanen in aka ce mutum ya yi kaza sai an samu dalili da ya tabbatar da cewa ya yi ƙultu sai ya ce ma alimtu nafsan halla qatluha fil islam illa rajulun zana ba da isan ban san mutumin da musulunci ya halatta a kashe shi ba sai mutum ɗayan waɗannan mutumin da yake ya yi zina bayan ihsan bayan ya yi aure ka ji malam duk wanda aka kama shi ya taɓa yin aure ya yi zina mai aure in ya yi zina to hukuncinsa a kashe shi don a ƙazantar maka da mai da zina amma yanzu yanzu matansu ne suke suke cire musu kwandam a cikin aljihunsu da briefcase ɗinsu da kukunansu wallahi matar aure ce za ta ce maka mai gidanta ya yi tafiya ya je gari kaza sati kaza da ya dawo ta zo tattare kayan wankinsa sai ta tarar da kwandam kwandam da yake amfani da shi saboda zinan ta zama ruwan dare akwai wanda farkar ta sama har gidansa take zuwa mata aure ne za ta ce maka wata mata ta zo ta ce ga ɗan mijinki nan ki gaya masa ya yi masa kaza yana da aure da iyalinsa da 'ya'yansa a kawo wani ɗa a ce wannan ɗansa ne wanda ya ce ta'adi ya yi ɓarna ga shi nan ya biya mai kuɗin makaranta ko ya bashi kuɗin kaza ko ya ɗauki nauyinsa ko na sauransu sun sani su matan sun san mazan mazinata ne su ma mazinatan sun san matan sun sani ba a damu ba ba wani damuwa ba ne wai mai aure wai yana zina is common wani ya ce in za ki zauna ki zauna in ba za ki zauna ba sai ki san yadda za ki la ilaha illallah Allah ka kiyaye mu to duk wanda ya zana ba da isan yuktal kashe shi ake aw qatala nafsan bighairi nafs na biyu ko wanda ya kashe rai ba tare da hakki ba wanda ya zubar da jinin wani da ganganci wannan har mai tuka mota da yake ganganci gudun ganganci ya je kashe mutane shi ma qatala nafs ne sai dai wanda ya da kuskure rashin sani aw haraba Allah wa rasulahu ko wanda ya yaki Allah da manzon Allah kamar yadda muka yi mu bayanin wato muharaba a wata riwaya a cikin kitabud diyat wartar da anil islam ko mutumin da ya ridda ya bar musulunci to wannan ana iya wato kashe shi faƙala ambasa ambasa yake cin haddasa na anas bi kaza wa kaza qultu ya haddasa anas anas ai ya gaya mana kaza da kaza da kaza inji ambasa ibn sa'id ibn al-as ibn umayya al-qurashi al-umawi yace anas ibn malik ya gaya mana kaza kaza wato ya ba mu kisar hadisin quraniyin wanda za mu faɗe shi a ƙarshe sai ya ce sai abu kilaba ya ce a ayo ai ni ma ya gaya wa iya ya haddasa anas ƙala to ga abin da ya faru qadima qaumun ala annabi sallallahu alaihi wasallam wasu mutane ne wata rana suka zo gurin annabi bari ku ji ha'inci wasu mutane ne suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kallamuhu suka yi masa magana suka tattauna da shi bayan sun yi masa mubaya'a fa akan musulunci annabi yana murna ga wasu sun zo baki sun musulunta suka masa mubaya'a faƙalu bayan sun ɗan zauna a madina sai suka ce ƙadis taukhamna hadhihi al-ard ƙadis taukhamna hadhihi al-ard wannan garin gaskiya bai karbe mu ba garin ya mana nauyi shine istaukhamna kamar idan mutum ya zo ya zauna ya zo gari sai kama rashin lafiya watakila garin akwai zazzabi a akwai sauro a akwai annoba a akwai irin dai mutum ya zauna a wuri bai dace da gangan jikinsa ba ciwuka suka yi ta yi ba mu da lafiya garin nan bai karbe mu baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai annabi ya ce to ga magani hadihi ni'amul lana takhruju ga dabbobi muna da su ni'am anan ana nufin raƙuma ga raƙuma muna da su namu ne na baitul mali suna fita suna yin kiwo tare da ainihin mai kiwo raƙuma ne na sadaka irin wanda ake kawa ko na zakka ko na wani abu makamanci wannan fakhruju fiha fashrubu min albaniha ku fita ku bi wannan raƙuma ku ji ku sha fashribu min albaniha ku sha nonon raƙumi a fitsarin raƙumi wa albaniha da nonon wannan shine dalilin cewa nonon raƙumi da fitsarin raƙumi magani ne annabi ne ya faɗa to amma kar ku manta maganin annabi ya san cutar ai a lokacin ya ce ku je ku sha kenan kenan nonon raƙumi da fitsarin raƙumi magani ne na cutar da aka san yana maganin shi ba wai kawai duk abin da ya samu mutum ya je ta ɗibar nonon raƙumi ko fitsarin raƙumi ya ta sha ba haka malamai suka faɗa saboda akwai cutar da kuma bata dace da nonon raƙumin ba ba kuma cewa ya nonon raƙumi fitsarin raƙumi maganin kowace cuta bace ba kamar yadda ya ce habbatu sauda shifa'un min kulli da so ya kamata idan za a sha nonon raƙumi a tuntuɓi likita wanda yake da ilimi akan wannan magani na gargajiya in za a sha fitsarin raƙumi a tuntuɓi likita wani ciwon kanjamau ya kama shi na san shi yana ɗan shan maganinsa ana musu allura sai je gurin wani malami ustazu sai ce kana bata lokaci ka je ka ta shan fitsarin raƙumi mana da nuna raƙumi ce a wallahi shi kenan ya daina shan wannan magani ya je ta ɗirkan fitsarin raƙumi sai ciwo ya ci gaba da hayayyafa ya ta kumbura ya ta lalacewa a takaice dai mutuwa yi to kaga kenan in za ka sha nonon raƙumi da fitsarin raƙumi ya zama me akwai bayani na ilimi a kai ya ce ku je ku sha suka je suka sha kuma fastasahu alhamdulillahi suka wastasahu suka samu lafiya to bari ku ji ha'inci wa malu ala ra'i faqatalu bayan sun warke kawai sai suka karkata ashe yan ta'adda ne suka samu mai kiwon wannan raƙuma da annabi hada su shi wallahi malam wato kawai sai suka je suka kashe shi faqataluhu suka kashe shi bayan wannan wato sai suka kore raƙuman gaba ɗaya suka tafi da su saƙo ha sauƙan suka ce sun samu raƙuma ka duba sun zo fa sun yi la ilaha illallah sun yi mubaya annabi ya ɗauka musulmin kirki ne kaga wannan yake nuna kenan ba kowanne ne wanda ya musulunta ba zaka sake jiki da shi ka musulunta eh na musulunta to a sa ido a kansa dan akan iya turo maka makiya a ce sun musulunta ka saki jiki da shi ashe ya zo ɗiban labarai ne maka illa ba laifi ba ne don mutum ya musulunta an bincike shi ba laifi ba ne ko kuma ba laifi ba ne don bako ko wani ya zo ka bincike shi kar a ce ya za a wulakanta mutane ba wulakanta ba ne ba laifi ba ne a yi bincike a irin wannan musamman wannan zamanin to annabi ma an masa an ha'ince shi malam suka kashe mai kiwon raƙuman nan suka kora raƙuman nan suka tafi da su labari ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam fama yus tabta min haula qatalu qatalun nafs yace ai waɗannan wato babu jinkiri albut naqidul as-sur'a ne babu jinkiri me za a jira da waɗannan mutanen ay ayyu shay'in yusabba bihi waɗannan da suka yi waɗannan rashin mutunci me za a yi jinkiri a kansu sun yi kisan kai sun yaƙi Allah sun yaƙi manzon Allah sun ha'inci musulunci sun ɗebi sun ɗebi dukiya wa khawwafu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun tsoratar da annabi dan annabi ya tsoratar da sha'anin su yace yanzu mutanen abin da suka yi mana kenan uraniyi ne kenan khawwafu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu kilaba faƙala wato ya ambasa sai yi mamaki yake gayawa yi mamakin abu kilaba ya ce subhanallah haka ya faru abu kilaba ya ce a tattahimu ni tuhuma ta kake akan wannan labarin da na baka anas ne ya gaya mu haka ya faru sai ce haddasa na bi hada anas ƙala wa ƙala ya ahla kada wa kada ya ce ya kawo masa hadisi innakum lan tazalu har inda ce innakum lan tazalu bi khairin ma abqa Allahu fikum wa misla hada ba za ku shi kuna cikin alkhairi ba wato matukar Allah tabaraka ta'ala ya tabbatar muku wannan a cikin ku abinda yake nufi shakka ne na mai riwaya kamar yadda ya zo ma abqa Allahu misla hada fikum ba za ku shi da alkhairi ba idan Allah ya tabbatar da wani a cikin ku hukunci na gaskiya a bayyana wanda ya yi laifi a yi bayani a kansa to me annabi ya yi waɗannan hukuncinsu ya ce a bi su a ji a nemo su duk inda suke a kamo su aiko sahabbai suka tafi malan aiki ka je aka samo su aka kawo su annabi ya ce ku zube mun su a rana aka zube su a rana ya ce ku tsire ku tsiyaye idanuwansu ku sassare hannuwansu da ƙafafuwansu har sai sun mutu a fili malam aka zube su malam aka yi masu hukunci kowa ya zuci ai waɗannan mutanen da suka zo suka musulunta ƙarya suka kashe mai kiwon raƙuman annabi suka sace raƙuman ga hukuncin da aka yi musu daga nan shiru kake ji a wane mutum to wannan shine kissar uraniyin abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana afuwa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh